بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
kuma sun ja wani ga azula su mai turaji
sai kuma ya gama da zancen cewa ubangiji madaukin sarki kamar yadda muka yi magana a ya ce ɗauki ubangiji ya ce ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallama da hannu wanda yake mai albarka na'am ya faɗi irin mujizorin da a manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi da hannun nan nasa mai albarka kuma shi ne sai kuma ya kuma koma kuma zancen yadda zai koma zancen kafarsa kuma yanzu ya koma na'am shi ne sai ce ko ubangiji ina ma dai wato ya keɓance ni annabi ya keɓance ni bilas ne turabi da sumbantan nan na shirbaya na'am bayar wata ne Daga daga daga diga digi na'am na ranar haya a min mashi a har safawa'u na'am wanda a safawa'u dutse lana ta zama ta haifar shi haya don kunya min mashi har tafiye ta anan kula da sallama al'adarsa idan ya tafiya a kare rayi ba za a kafa ba amma idan ya taka dutse kuma sai kuma ga alama kafa to sama dutse shi kan zama da kunya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka masa ma sai ta zama ta dan kunya kafar annabi sallallahu alaihi wasallam dan kare zama shi takawar inda wancan waje ne mai laushi shi ko wannan waje ne mai sauri kaga idan ya zama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka masa inda ya zama ya ya rasula ba har zai dikila gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ta ji wani rashin daɗi ko wani abu shi ya saboda wannan haya a zama daraja annabi shi zai kafar sai ya kafa sashi da cikin ya shi a ta cikin dutsen kuma mawdu'ul akhmusi yake bigire ne na alhamis madankwarin kafa in ba ku gane abin da nake yi ba ina nufin wajen madankwari ne na kafa shi da karshen inda yan yatsu suka kama wato kamar nan kenan zuwa bidiyo ne shi ake yi wanda yan yatsu shi ne mudu shi ne mudu alhamis kenan ko ahmasin ko akhmusi alhamis na'am alladhi minu lil qalbi wuda'u Na'am.
wanda shimfiɗa ya kasance bil qalbi ga zuciya minhu da gare shi ya idan madhi al'adda yayin da ita wannan wajen kashin gida ta na'am akalla ta zama da cewa ta yi ta damfara wato ma'ana ta damfara da ita shi fara wato abin da yake nufi da wannan dai shine cewa ina ma dai zuciyata wadda ita wannan zuciyar ta zama wajen taku ne inda annabi sallallahu alaihi wasallama in dai inda zuciya ta ku ta zama wajen taku ne inda annabi sallallahu alaihi wasallama zai kaka wato abin da yake nufi kenan zuciyar ta ta zama ina ma dai ita ce waje wanda annabi sallallahu alaihi wasallama zai taka na'am eh, lokacin da na kashin gida zan kwanta in yi bacci ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo ya zama zuciya da ita ce wajen takawa sa abin da yake nufi kenan hazira masjidul haramu ka ce masallacin Allah mai alfarma ya rabota jiyan shaha saboda takawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi za a masallacin mai alfarma ya zama ya ya rabota wala ne ta hajjahu iri ya kai baitul maqdis masallacin baitul maqdis na dan yayin sa bai manta hajjahu hajjahu shi ma rabon sa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sai lokacin da aka yi kai
na'am ware ma kabar annabi ta kumbura na'am izra ma biha zira ma zaman laili haufu na'am yayin da haihuwar tsoronsa Na'am.
wanda jawo da kuma ƙaunarsa da Allah Na'am.
amma ya jifa biha da ita ilallahi zuwa ga Allah zulaman lail aiki zulaman lail na'am wannan makulun mutihi zarafi ai a cikin duhun dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada ta kumbara lokacin da tsoron Allah da kuma ƙaunar Allah ta sa shi a wannan lokaci ya zama ya jefa wannan kafa ta fi zuwa ubangiji mai ta zuwa wajen hidima da wajen yin sallah wata hata kai ita kanka matan za a yi ta gaba ta ce ya rasulullahi ya kace wa Allah kanka irin wannan a ce to tana bila haka baka ta kumbura bayan Allah ya ce ya gabarta maka abin da ya gabata da abin da ya jikinta yace a bala akuna abdu shukura yanzu Aisha ba na kasance ba wa mai godiya ba mutumin da aka masa haka ai wannan abin da yake duk godiya nake
na'am dan ne tilwa ga ita ko wannan kasar ta yi jini kilo ga a cikin fagen fama wajen yaki dan ne za ta yi jini nan tuktuba tiwa ba dan kuma ta jini ba don ta fitar da kaushi
na'am ma ma ma araka ma da abu wannan da asfa'da'u na'am shahidai a raƙar ta zama mina sai mina da shi cewa su sahabbai irin jinin da aka zuba musu a wajen yaƙi jinin ya riga ya zuba wasu kuma suna ya zuba mutu ma aka zuba da jinin haska mutu to annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma kafarsa ta yi jini a wajen yaƙi ba dan kowa ba dai jinin domin ƙanshin shi wannan jinin na manzo sallallahu alaihi wasallama ya zama ya ƙansa sarancin jinin na sahabbansa shi sa jinin abin da ya sa kenan ma hadisi ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce su shahido ranar kiyama za a tashe su mitin da suke aka ji musu a wajen yaƙi zai zama da yana zuba zuba launin da irin jini ne kamar da jini yake yawa amma ƙarshen sa irin ƙarshen almiski kowane daga cikin almiski daga cikin waɗannan abubuwa wannan ƙarshen almiski ya samu daga ƙarshen jinin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zama ya kamata ya tafi sun abin
a baya kudu wani mihraji shi annabi sallallahu alaihi wasallam jagora ne na mihraji na ibada in za a ibada shi jagora na kamu darar Wala- tsare shi jagora ne kuma na yaƙi in za a je yaƙi ma shi jagora ne
na
hukum darar ala ya fi da'atun da alhawu.
aikin arhawu da yawa ma arha'u wato shine da sunanta wannan magar da ake yaƙi da ita idan ne ake karanta
arhawu
ainiya ne an gane ko na kuma ce ainiya dutsen nika ne kusa ce an gane ko laraba suna kamanta shi ainiya wato dutsen nika da cewa kamar yadda dutsen nika yake yake ya mai suna jero ko kuma dawa ko wata zuwa ko wata abu tsada dai Na.
ko ma gari ba shi ma haka yake shi shi- shi ma haka yake nike mutane tashi daga rayuwar su kuma zuwa mutuwa in ga laraba duk lokacin da suka ce arhawi wato suna nufin girkin daga suna nufin wato shi ainiya inda suna nufin wato inda tsananin yaki kenan shi ne shi ne da yawa ita wannan arhawi din ainiya din ita ce wannan eh, dutsen nuka din gara ta kewaya alaiha akan kafar fita'atun a cikin bin Allah da yawa ma wato tsananin yaki annabi sallallahu alaihi wasallam aka biyo don yaki wannan kafa ta sai shiga cikin tsananin yaki abin da yake nufi kenan na na wa'urahu to ina zaton sa ma na ma alam laulamin sakin na biha Na.
da ba dan ya nutsar da kabulu ya nutsar da hira hira'an ko na hira'an da ba dan ya ya ya ya nutsar da shi dutsen hira ba na biha da kadamin ta kallo da can ba na ma da zai da amma da kogi ka ce ya buku ga maji shi don tun da nan kula da sallama ya hau kan dutse a wannan lokacin ba ya hau kan shi wannan dutsen na nahira sai dutsen ya zama yana raurawa ko da kurjin ku sai annabi kula da sallama ya ce kuskure ya yi rawo wa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan cewa ba wanda yake son ka daga kai daga annabi sai su jiki shi na abubakar su jiki nan sai shige guda biyu su ne da idna umar da kuma sayyidina usman su ne shige guda biyu sai a ga dutsen ya nufi sai ce to da ba dan wannan bugun da ya masa ya nufi ba to da ba dan haka ba da sai a ce ma wannan dutsen ma sai ya zama kogi ma ya dinga buga ma daga cikin saboda rashin nufa a gaban na a jama mamaki ya tabbata lil kufari da kafirai zado dalala wanda sun ƙara bata illa zai fi al'uquli in guda da abin da in guda shari'a ya tabbata fil ladhi da shi ya tabbata a in guda shari'a ya tabbata lil uqul da hankali Na'am.
da wannan abu abu ne wanda masu hankali sun suka same shi sai ya zama cewa sun ƙara hankali sun ƙara shari'a amma su ka zai suka samu wannan abin mai hukun a ce sun sun shari'a ma kaɗan sai zama ƙara bata ba sun ƙara yi Sai ci, "Ai, ba ke irin wannan abu ba kuma wani shi ne ƙur'ani wanda su a wajen su wannan ayoyi da aka zo da Rasulullah sallallahu alaihi wasallama a da ya zo ya yi ta haddi yace ku zo min da sura ku zo min da aya ma duk sun kasa to wannan abin sai ya sa mutane da dama duk sun suka zama suka shirya wanda wannan abin ya ɗaya daga cikin babban mujiza ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma in shiga bal kamar nan da aka yi dage wannan da muka faɗa ba wannan guda biyu suna daga cikin mujizan annabi sallallahu alaihi wasallam manya manya to annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi da waɗannan sai ya zama mutane da dama ma daga cikin wanda suka shirya sun ƙara shirya saboda wannan abu sun ƙara samun nutsuwa amma suka gare ma da aka yi wannan abin ma da suka zo ka garin da muka faɗa ba da waɗanda suka tafiya suka ce ba za mu zuwa da gaskiya da kuma cewa wajen na ya dace har sai wanda suka tafiya masu dawo da suka dawo suka ce sun ga wani abu suka ce idan ga wata abin da mace ba suka gani ba ya kai ya tsaye guda biyu ko mu gaura da baya ya koma sai suka ce kai ha ya zirin musa ne wannan ma zirin ma kai ya zargi a zirin musa ne ma kake zirin ma a je ma hada wanda suke nuna ma zirin ma kake nuna ma to wannan shi ne abin da ya zama su mu kan su mun ji ma zai abin ma ya ƙara da masu ma
wannan zai sa lona min kitabu wannan shi ne al-nuru abinda suke tambayar annabi kitabun littafi ne mujil wanda yake abin saukarwa har a kawo Har a kawo.
wanda kuma ya zo musu Na wasu kawo wasu kawo.
da kuma ɗaukaka ma abubuwan wanda suke na ɗaukaka duk sun zo musu amma kuma sun iya bayar wannan abu na'am na'am awalan kasiru min Allah zikirin na'am yanzu an bato bi ishe su min Allah daga Allah shi lin nas rahmatu wanda rahama wasu ba'u da waraka ya tabbata lillahi ga mutane bi ishe su shine Qur'ani dinnan yanzu bi ishe su ba su wannan mutane عجبت عيسى آية منه aya daga cikin qur'ani ta ga da mutum wal jinna.
jinna ta ga da aljanna ba wani wanda ya iya kawo wa da mutum da هل لا تأتي بها الملزاو dan ne isa ma masu fasaha ba su iya zuwa da ita ba da yake fatu da surar da ina ko fatu da ayatul mugar me isa ba su iya zuwa da ita ba ana da yake fatu da surar da in mutum da riga da kun da ya zai kawo domin an ce duk da tsananin ka zai ce wani jibin mu jira wata rana da ya zo ya taho yana son zai je don annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji wani ba'ali daga cikin ayatul qur'ani ana karanta shi da kansa sai ya ce kai inna lahu la halawatu wa inna alayhi la halawatu وإن أسفله لمبدئ وإن أعلاه لمسير yace kai wannan abin da naji hakika akwai daɗi a cikin hakika wannan abin da naji akwai kawa mai kyau tare da shi hakika kasan wannan abin hakika ne ni'ima hakika zaman su ne ya yi gaske ne wato saboda inda yana tuban da dai yin abin amma duk da haka da daga baya kuma da kansa bayan ya faɗa ya ce wa ma ya kadura an yi wasu biyu da shan wannan abin kai ba zai yi a cikin shi ya zo da shi ba amma kuma daga baya kuma da aka zo aka tambaye shi aka tambaye sai ce a illa yace in hada illa zairu yuzar in hada illa qawlun bazar kuma to dan da al'ayar ba shi kuma da kan da shi kansa ya faɗa ya ce wannan mutum ba zai yi amma zai ce a wannan ai zai yi ne da ake rawaitowa kuma na kuma ya kauce hali
كل يوم تهدي إلى ko yau da wuni shuhudi ana ba alƙurra'u masu karatu shuhudi سلامه tana bayar da min lafzihi tana bayar da mu'jizatin mu'jizoyin min lafzihi daga lafzin ila sani'i zuwa masu jin ko yaushe aka ce a cikin abubuwan da ake fitarwa daga cikin qur'ani da ilimin da ake fitarwa daga cikin qur'ani kullum in mai karantawa yana karantawa to ƙara fitar da wasu ilimin yake daga cikin qur'ani shi za a wasu daga cikin ma- malamai su da suke faɗa suke cewa in dai har mutum ya karanta qur'ani yanzu ya kuma karanta shi amma bai ji a zuciyarsa ma cewa ya samu wani nutsuwa ko kuma ƙara ilimi sama da abin da ya karanta na farko ba to hakika ya kamata ya ƙara duba kansa sosai
نعم تتعلى به المسامع ka ce majiye tana kawata da qur'ani والأفواه bakuna ma tana kawata da shi فحوله لي kai wannan shine kawa ba والحلواء wannan shine alawoyi ya ga kawan نعم رق لفظه ya tafi sa alabawi وراق معنا ya kayata ya kawata a ma'ana فجاءت به لها wa hali hala sa'u ya sa'u ma ta zo fi wulaha a cikin kawata wa haliha fi wulaha a cikin kawata irin ta kyau kenan ta ta na ta kuma kyanta wa haliha da kuma kawata ne ita sai irin wata wata ce wadda sai zamani na sun annabi amma ba ta musulunta ba sai sai lokacin a sai na umar da musulunta Ah, ta kan kira shi mai kyau kuma ga ta ila iya mawaƙiya su ta iya waƙa sosai ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaba duk lokacin da ya zo ta waƙa tana yin waƙa in ta kame ma sai ya faɗa ya ce iya ya wuna ya wuna ƙara man ya ce wuna saboda irin iya waƙa je wannan shi ne ke faɗa ki cewa ita kanta wato saboda lafazin qur'ani ita kanta wato ta zo da lafazin sautin nata wato ma'ana kamar yana kokarin ya suke kamanta ne to amma wannan kamantawar ji ne wanda yake kusan mu ce ba ba ba wanda za a kamanta a ce ina wane ita ne a ce a kamanta ta da irin kawaidin ta Qur'ani da kuma irin harshe na Qur'ani kamar dai ana zuwa kamanta ta ne da da irin tawanta da kuma irin harshen ta a kamanta shi da kuma irin na Qur'ani sallallahu alaihi wasallam irin na Qur'ani matsayin Qur'ani amma shi ne ake cewa wannan tashiyin da ake yi wato ya taɓa ka gabarin wanda ake kamanta shi نعم وارثنا فيه جوامد فضله rikatun نعم ƙaye mun yi zalihi daga ruwan daɗin sa wata fa'o da kuma ƙarfi a rasina ta nuna mana ga waya mana fadila zurfa kan falala wata falala wanda suke masu zurfi shi a cikin sa نعم نعم وصفه نعم إنما تبتل الوجوه cewa fuskoki tana yin kirkiri نعم إذا ما جليت yayin da aka ya aka yaye al'abda'u tsatsa hanyar atiha gabarin madubinta نعم mudubi idan ka sa ka sa ta fuska ka iya ganin fuskar ka ai ba ka da yana yanzu نعم amma in ba kuɗi na ba ba yanda za ya gani amma da dara ba za ta gani to haka zuciya take ta ba ba zai iya yiwa halar ta shiga halar Allah ba sai an goge in ba goge ta ba ba yanda za ta iya shiga kana goge kan kuma shine a goge da nan ta to yana da kuma me ake goge da nan shine a sai su gubari eh shi za a nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake innal quluba tasdamu kama yaqulu al-hadith cewa ya ce zuciya tana yin tsada kamar yadda bakin karfe yake yin tsada sabai suka ce wa ma jila'u ya rasulullah me da me ake yawo wannan kaga yake ka sauke shi ba ina a ce yake isi gibari kana yawan da isi gibari ne kuma wannan zunubi dama shi ne dauda shi kuma yana ƙara tafiya yana ƙara tafiya har sai a wanke zuciya gaba ɗaya suwaran minhu surori nuna da qur'ani asbahat ta yi kama da suwara suwaran ne surori mun na da gare mu na'am yake mutumin da zahirin mu garawo Na'am.
dama killan an gane killan su ne ai duk wani abu da kaga an ce an kamanta shi da kamar sa za ga wannan abun irin sa ne. yake da surorin qur'ani kamar irin surorin mu ne. za ga wata surar doguwa kamar yadda za ga mutum dogo za ga wata surar gajeriya kamar yadda mutum yake gajeri to haka haka haka haka dai dogon haka yake wala qawli indahum kaga ran ƙarya inda mu a wajen su kan ka da aka ji suna ta dangana magana a wajen Qur'ani suna cewa da Qur'ani cewa a huwa sirrun ko kuma a sadin awwalina ko kuma inna ma ya'lamu huwa shar da dai irin wannan a sadin awwalin suka saba duk wani wannan ayoyin da suke faɗa suna kawo da na ƙarya da suke faɗa yake tattara shi katta masu ne kan ɗauke shi kamar hoto ne kawai yanzu shi hoto in an ce wannan hoton mutum ne za ka iya zama tashi da mutum to dole ya iya magana ba to dole ya iya yin maka duk abin da wannan mutumin zai maka ba haka yanzu dabba ce misali in kana da ɗan dabbar aka ce wannan hoton da za ka iya taɓa hoto za ka iya ba ba za ka iya hawanta ba to duk wannan abubuwan ai da ya zama sai wani abu ne dai kawai da zai nuna maka da zubar abu amma ba kamar mushi mutumin ainihin zarin ba to waɗannan duk abubuwan da suke faɗa ka ɗauke su kadda masu ne
fala yi kuma nakal kota ba u kada masu iya magana su je su ɗiwa kaka don mutum ya zo ya iya magana da ya zo yana kai wannan yin magana sai aka faɗa a kan wasu amma ta zai ta zage za haɗe zuwa irin waɗannan mutane za ka samu wani masu hudu ba sama man yi maka magana ka ji magana su raɗau raɗau raɗau kamar abin kirki nan ko wannan abin shi mai mutum kawai suke san kama ba na kaya ku hu ya ayoyin ƙur'ani ta bayyana min ulumi daga ilimai an hurufin da harka amana an halin ja'i wanda hurufin ja'i ma ya bayyana ta wanda yana nufin cewa ita da cikin ayat rani ko yace idan ka ɗauka kowanne za ka iya fitar da ilimai za iya ka shi shi za sai na alaka ce ya ce zai iya fitar da ilimai za iya riga daga cikin daɗin bisu Allah rahman duk ilimin da ake da su zai iya fitar da su daga cikin daɗin bisu Allah rahman shi za duk hurufin ja'i da kuma sauran ayoyin Qur'ani suna fitar da duk ilimai ko daga garin ya fitar mutum وقالوا فلو فاضوا قالوا كل يابتي قبل أن يدانوا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم كما أغلق على آله وصحبه على رسول الله وعلى آله وصحبه المستقيم وعلى آله وصحبه ومن آله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله